yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu da yake nan shediyar yan kifi a garin Gama kuma a cikin garin Kano a wannan rana ta Laraba wanda yau 25 ga watan Rabiul Awwal na hijiran manzo alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina 1442 wanda ya dace da 11 ga watan 11 miladiya 2020 muna cikin littafin mu an-nahwul wadih kuma na ibtida'i mun gama juz'i na farko yanzu mu shiga cikin ko in ce mun fara juz'i na biyu shi ma a cikin sa zamu tashi akan al-mabni wal mu'rab mu duba can alka'ida da yake ce muke fara karantawa yace alkalimatu tanqasimu qismaini ma yathbutu akhiruhu ala halin wahida fi jami'i tarakib wa yusamma mabaniyan wa ma yataghayyaru akhiruhu wa yusamma mu'raban sayati alhuruf kulluha mabaniya wa kadhalika jami'u al-af'al al-madiyati wa jami'u af'al al-amr na farko ya ce mana alkalimatu tan kasimu kismai ne kalmomi sun kasu kashi biyu sun kasu kashi biyu sai ce mana ma ya fubutu akhiruhu ala halin wahida abinda ƙarshensa yake tabbata a hali guda ɗaya babu canji fi jami'i tarakib duk wani jerin kalmomi da za a yana nan ba zai canza ba wa yusamma mabaniyan ana kira san bani yanzu malam umar me ne irabin mabaniyan wa yusamma mabaniyan wa yusamma eh afuuli kawai afuuli bihi kawai na yarda kai amma ina son karin bayani isa mabaniyan eh malam mahmud ya abin yake mabaniyan malam mahmudi abin yake malam bakar mai da irabin mabaniyan malam kamis mabaniyan da irabinsa tamizi kai kamar yi zai shi neman yi musu bayani mafa'ulin sani haka nake so ka ce in ka ce mafa'ulin bihi kai shiru baka ba da amsa ba mafa'ulin sani ne domin akwai na'ibul fa'il taqdiruhu huwa wa yusamma huwa wanda zai koma zuwa ga ma sabaka zikruhu to mabaniyan kaga mafulun sani ne saboda haka yusamma mabaniyan sai ana kiransa ginanne wa ma yatagayyaru akhiruhu to akwai kuma abinda karshen sa yake cancanzawa wa yusamma mu'raban to wannan ana ce masa mu'rabi sai dai mu gane cewa abin da ƙarshensa yake kasancewa hari ɗaya baya cancanzawa ba fa dole sai idan ka ga cancanzawan nan ba akwai lokacin da idan ka ba zai ga cancanza ba kuma ya cancanza ina misali ja'a Musa ra'aytu Musa marartu bi Musa kaga duk Musa Musa kace amma kuma wannan murabi ne ba mabani bane Musa kaga zaka ce jaa Musa Musa fa'ilun marfu'un wa alamatu rafi'i ad-dammatu al-muqaddaratu ala akhirih mana min zuhuriha sikal ko ta'azzur ta'azzur ta'azzur ba zaka ce sikal ba ba zan yi damma a ganta kan alif ba ya ta'azzar haza la ya ta'atta wala yumkin to kaga duk da bamu ga wani abu ba zamu ci a lalle babu shakka dai mu urabi ne ra'aytu musa ra'aytu fi'lun wa fa'il musa fa'ulun bihi mansub alamatu nasbihi al-fathatu al-muqaddaratu ala akhirih mana min zuhuriha at-ta'azzur ba za mu ce fikar ba marartu bi musa marartu fi'lun wa fa'il al-ba'u al-ba'u harfu jarrin وموسى مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة المقدرة على آخره من من ظهورها التأذر أشياء دي تدب مغني بدين مؤربيني ما وي dole ne sai mun ga alamar lirabin ba mun gane wannan ko to to sai abu na gaba sai ce alhurufu kulluha mabaniya su haruffa dukkan su ginannu ne duk wani harafi mabaniyi ne wa kadhalika jami'ul af'al madiya hakanan duk fi'ili madi da ya wuce to shi kenan shi mabaniyi ne wa jami'u af'al amr da kuma dukkan fi'il amr kenan zamu ce daga sunaye sai fi'ili mudari'i wannan sune kawai wanda suke mu'rabai kamar yadda zamu gani nan gaba insha Allah to mun gane wannan to sai mu koma al'amfila sai ce aina manziluka aina manziluka kaga aina mai magani karshen ta fataha aina manziluka yanzu inda za a tambaye mu ina mubtada ina khabar aina khabarun muqaddam sannan kun manziluka mubtada muakhar والخبر يكون مرفوعا ولم نرى علامة للرفع ولم نرى الضمة إلى أننا نقول أين اسم مبني الفتح في محل رفع على أنه خبر المبتدا شيء كنا كوي تو سنة أين تذهب إلى أين تسير كاغا إلى تاشغا da a ce suna ne wanda yake ba mabani ba to da sai a ce ila aini to amma ba zai yiwu ba tun da mabani a ce alal fatihi duk inda ka take to sai yake cewa sai na hudu ya ce zabahar jazzaru shatan aljazzaru zabaha shatan hal zabaha aljazzaru shatan kaga zabaha zabaha zabaha nan duk gabaki da fi'ili madi ne babu inda aka ganshi da alama ta rafa'a babu inda aka ganshi da wata alama ta darra duk mabani ne al-fatihi mun gane ko to sai min ayi makanin ji'ita min ayi makanin ji'ita ji'tu min manzili akhadtu min abi nuqudan ashe min harafi ce mabniya ala sukun to wala rubbama tuharraku an-nun liltiqa'i sakinain ta iya yiwuwa kaman min al-jinnati wan-nas hurrika an-nun huna liltiqa'i sakinain amma dai abinda mabaniya ce ala sukun kamar yadda muka sani to al-qutnu إماد الثروة في مصر جنى الفلاه القطنع تصنع الملابس من القطن كاغا يتاشي daga alqutunu zuwa alqutuna zuwa alqutni domin suna ne wanda yake mu'rabi mun gane ko to sai yace zabulati zabulati alwardatu shabimtu alwardata nazartu ila alwardati kaga daga alwardatu zuwa alwardata zuwa alwardati yuthmirul bustanu kaga yuthmiru lan yuthmira sannan albustan lam yuthmir kaga daga yuthmiru zuwa yuthmira zuwa yuthmir duk nan wata kalma ina ko wanda bai gane wata kalma ba ko wanda da kibi zai tambaya abinda zai sa duk karatu ne dattawa masu hankali ba sai an tafi sa'an ana wannan kalmomin da abin nan wanda bai gane wata abin da zai iya tambaya kun ga idan muka kalla a hannun dama na ɗaya na biyu na uku har zuwa na tara duk mabaniyai ne sannan kuma a gefen hagu daga na goma zuwa na goma sha takwas dukkan su gaba ɗaya su kuma menene mu'urabai ne gabaki ɗaya saboda ya kawo mana alamomi kamar yadda ce wanda suka tafanna da zahun mazawa khairan suna tafiya da ɗalibai a sannu a sannu kaga a nan a cikin mu'uraban nan babu wanda suka kawo mana wanda alamar lirabi ba ta bayyana tare da shi kowanne ta bayyana idan muka shiga a cikin jizi'i na uku ko kuma muka zo a cikin nasanawi to zaga ya kawo mana sunaye mu'urabai wanda alamar da irabi ba ta iya bayyana sai dai ka kaddara ta ma'ana ana tafiya da mutane a hankali a hankali to wannan yanzu kawai abin da yake so mu fahimta mu tashi da shi a wannan darasin shine kalmomi kashi biyu ne akwai mabani akwai wanda yake mu'rabi wannan shine abu na farko sai mu gane kuma cewa dukkan harufa dukkan fi'ili madi dukkan fi'il amr gabaki ɗayan su waɗannan mabaniyai ne ba sa canzawa to wannan akalla shine abinda yake so mu fahimta a cikin wannan kasancewar fi'ili a ko kuma kalma mu'raba afwan mabaniya duk inda za ta shiga ko ta zo farko ko tsakiya ko ƙarshe haka take ba za ta canza ba yanzu kaga Allah ce wa min haythu kharajta inda haythu yan sarbi da za a ce ya sai ce wa min haythi to abinda ne nake so in ce yan uwa harkar nahawun nan abu ne mai sauki kuma mai matukar amfani dukan maimaita wato duk wanda yake da alaka da Qur'ani to shi yafi kowa kamata ya fahimci kaidodin Larabci yanzu alal misali a tsarin karatun mu na allo zaka ga akwai abubuwan da shi da karfi muke yi da karfi muke haddace su ba dan mun san kaida ba yanzu ka dauki misalin zamu ce mun haddace sunaye masu rufu'a yanzu ka dauki Dawudu Dawudu bakin wa qatala Dawudu wa zanna Dawudu ya Dawudu to duk wanda ba shi ba shikenan to duk ba sai ka shawo ana kai wannan ba saboda me saboda kawai sunan nan da zai zama marfu'i sai dai zama fa'ili duk inda zaka ga suna marfu'i ko dai zama fa'ili ko ya zama mubtada ko ya zama khabar ko ya zama nada ko abin da kamar haka yanzu dauki yusuf kaga sai mu ce yusuf marfu'i guda takwas ne gwani ko masu rufa guda takwas to yanzu in ka san kaida ba sai ka walda kanka ba yusuf nan da za a yi marfa'a ba zai fita daga ɗayan hudu ba ko dai ya zama cewa fa'ili ne misali iz qala yusuf ba zai zama yusufa ba tunda shine fa'ili ko kuma a'a ya zamo misali mubtada mubtada ne yusufu ayyuha siddiq dole sai mubtada ne ko ya zamo kabar misali anta yusuf kabar sai zama subi ko kuma ya zama munada yusufu arzu kada ka huta saboda ka riga ka san wannan ko baka hada shi arzikin su ba ba za ka taba yin nasaba a wajen marfuyi ba to za mu zo mu haddace mala'ikata mu ce masu nasaba su takwas ko gani to na farko duk inda zai zama su bidi ai mafa'ulin bihi ne mafa'ulin bihi ne kuma sai ka samu ma wani wurin wata kira'a ta saba da wata misali yanzu ma tanazzalu almala'ikatu illa bil haqq qira'an jumhur a wajen hamza da kisa'i da hafsu ma nunazzilul mala'ikata to kai yanzu da ka saba da warshu wannan a wajen ka bai daga cikin takwas tunda tanazzalul mala'ikatu me yasa zan mala'ikatu shine fa'ili in ka dauki hamza da kisa'i da hafsu ma nunazzilul mala'ikata dole mafulun bihi ne mansubi haka shikenan sai ga abin ya ma sauki to sai kaga abubuwan da yake da karfi muke sai a zo wata kalma sai ce kai ta kiloga kuma kai da ka kiloga yanzu misali a ce inni lima anzalta ilayya min khairin sai a ce faqir sai a ce a ce ya kiloga wato wai da so ake tun a ce min khairin a ce faqirin to kuma khabar ne na inna ba dole zan barfu'i ba kaga inni wannan yawon ita ce ita ce isma inda mansubiya fakiru kuma shi ne kamar an taba isma inda mansubi ko mai daruri to irin wannan abubuwan gaskiya za su taimaka maka sosai za su taimaka maka sai ka gaskiya duk wasu abu da da kake ganin sun shiga lungu sai ga a shekarar suke akwai ɗaya daga cikin malamanmu na yankin na Allah ji kansa da gabara wata rana ya je tsangayar aran mama salu a can maradi ta ko wani aran ma malan tsoho muke ce masa wato ni dai in ga dan adam mai kyawun rubutu irin wannan ina ji mun taba gani ba sai ka tara mahaddaci marubuci mutum dubu baka sami kyawun rubutu mutum nan ba in zai je daren su da ma allobi yake zuwa da shi wannan nan nisfi nan nisfi ɗayan nan rubu'i na rubu'i haka yake zuwa nisfi ɗaya da rabi ya yi ƙur'anai har ya gaji a baya kuma kawai yana abin da to yadda ya ji haka zai ɗauko allansa to abin da ke so in zo gare shi wata ran shi wannan aran ban namu na yanki na Allah ya ji kansa sai aka yi sa'a ya je maradi shi kuma aran matsoho ya kawo allo to kasar yan uwa ba sanin yan uba aka ce dandan dandan dandan ce ga gwani ga kuma aran ma za a gaida za ta kwashe to aka yi ina jin abin da ya kawo Allahu ce ya kawo Allahn farko Allahu ce gaba ɗaya nan da sufi da sufi da ya zo to sai aka yi rashin sa'a nuwallihi ma tawalla wa nuslihi sai ya rubuta jahannamu kaga mafa'ulin bihi ne kuma tunda suna ne wanda yake layin sarif ba zai dauki kawai abin da jahannama dama dai fata za ka yi to aran ba sai ya ga jahannamu sai ce to mu dai a Kano fataha muke yi to qur'anin Kano da ba wato ka san halin yan uwa to sai an kwambala ma dai eh mu dai a Kano gaskiya fata muke to mu dai ba san ku nan ba to abin da ke so in ce idan har mutum ya san ka'idodi yaushe zaka ce wani sulhi kar mu ta jahannamu ba za kai ba domin jahannam din nan maf'ulun sani ne shi shi ne maf'ulun awwal ka gane to ashe ka gode yana nuna mana muhimmancin musan ka'idodin nan zai taimaka maka duk wani abin da kake gani da wahala da yarda mai sauki insha Allah Allah ya samu dace